waka kenan daga cikin fim ɗin koila inda jihar mai sharukan da kuma jihar ma major dixit suka hau wannan waka tare da mawaki udit narayan profesa mu ne maka maraba da zuwa a karo na biyu alhamdulillah madalla to kamar da muka riga muka faɗa masu sauraro cewa profesa yau za a zo wannan shiri na duniyar bollywood da muke a wannan tasha ta mutu da fm domin a yi mana bayani dangane da alakar indiyawa da hausawa shin ina ta fara ne mun taso mun jima muna harkar fina-finai muna san fina-finan su muna kallo shin daga ina abun ya fara ne professor ita ce dai mafarin tambayar to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala nabiyil karim idan ka ce kana son ka san alaka tsakanin hausawa da indiyawa babu a duk inda ake da irin wannan alakar za ka ga cewa mutanen indiya sun je sun kafa wani sansani sun kafa wata unguwa tasu ta kansu a wannan unguwar ne suke yin abubuwansu suke nuna fina-finansu suke da restaurants wato gidan cin abinci inda suke sai da irin abincinsu to sai kaga mutanen wannan garin sun fara sha'awar kallon fina-finansu sun fara sha'awar cin abincinsu watakila ma har su fara sha'awar sa kayansu a ingila a london ta mai akwai wata unguwa da ake kira south hall south hall din nan gaba ɗinta indiyawa ne to duk wani wanda yake sha'awar wani abu na indiya in ya je can gurin zai samu su ma kuma mazaunan ingilan turawan suka dan jajje don su ga wani abu da suke sha'awa na indiya amma akasari an fi indiyawa sun fi zuwa wurin saboda haka indiyawa da kuma mutanen china sukan je wasu ƙasashe su kafa sansani na mutanensu a inda suke yada al'adunsu amma tsakaninsu ba wai sun je garin ba ne don su yada al'adunsu don mutanen garin su sani kamar mu ne za ka ga cewa hausawan da suke agege ba suna yin abubuwan da suke a gege bane wai don yarbawan ibadan ko shauran yarbawa su karba ba a su dai suna yi ne don su raya rayuwarsu idan kuma wani bere ya gani yana sha'awa wannan kuma ruwansa to kazalika su ma indiyawan sukan je su kafa sansani na mutanensu a wasu kasashe inda idan wani ya gani yana sha'awa ruwansa amma su dai suna yi ne don kashin kansu to wannan abin da suke yi shine yake sa har mutanen gari su fara sha'awar su ga me ake yi a wannan gurin wani lokaci ana kiran wurin little india don su je su ga me ake yi don karamar india kenan karamar india don su ga ya nasi a tarihin kano babu inda aka samu wani dandazo na indiyawa da suka zo suka zauna suka yi irin wannan a baya a baya babu indiyawa sun yi irin wannan zaman a kasashen kudancin afirka takamaimai kenya tanzania malawi uh, da shauransu a inda turawan mulkin mallaka na wannan lokacin suka je suka ɗauko su suka kasu don su yi aikin railway to da suka gama aikin railway din kuma suka ci gaba da zama suka zama 'yan ƙasa suka zama wato su ne 'yan ƙasar suka zama national shi da idi amin na uganda ya zo daga baya ce ya kore su to da yake turawan ingila ne suka ɗauki nauyin kai su ingila din sai suka koma su su za su koma inda aka ɗauki nauyin su suka koma ingila saboda an ba su dama fasfot na ingila saboda haka babu wani yunkuri da aka yi na ebo mutanen indiya na su zo su zauna a ƙasar hausa don a samu wata alaƙa in ma akwai wannan kaɗan ce ta ebo malamai takamaimai ma malaman kimiyya chemistry biology physics mathematics geography wayannan su ne malaman da aka dinga ebo su a lokacin da najeriya ta fara kuɗi daga shekara 1973 bayan yakin yom kippur da aka yi wanda ya sa kuɗin mai ya yi irin tashi sosai ya yi tsada sai najeriya ta zama ƙasa mai arziki wannan arzikin ya janyo mutanen india da mutanen pakistan da philippines da kuma sauran kasashen larabawa kamar egypt da libya sun zo kano da kuma sauran arewacin najeriya suna yin koyarwa aikin koyarwa amma ba su taba wai kokarin su su cusa wa mutane san al'adunsu ba saboda ba ma su yin nasu al'adun ba sa cuɗanya da mutane ta yadda za ka gan su ka ce har kaga wani abu kana sha'awa saboda haka kamar yadda ka ce daga ina alakar ta taso wayanda suka shuka alakar in kana son ka san waye ya shuka ta haddasa ta kwarori ne da lebanese abin da yasa saboda kwarori su suke da sinimomi a kano a lokacin mulkin mallaka duk wata sinima da ka sani a kano kwara ne yake da ita turawa sukan zuwa wannan sinimomin don su yi kallo amma su kwarorin ba sa nuna wani fim in ba fim din da turawan suke so ba akasari sun fi nuna abin da ake cewa fim din kaboyi ko fim din roman ko fim din yaƙi na duniya ko samsu na turawa kawai abin da suke kallo kenan suke nuna mutanenmu kuma suka dan je su dan gani masu kiriniya masu karambani su je su dan gani su ga me ake yi sinimar farko da aka fara yi wanda kuma ita kuma abin mamaki ba ta kwarorin ba ce a wata hotel aka yi ta wai ta hotel de france hotel de france hotel de france tana nan akan titin tafawa balewa wanda yake titi ne ya hada a kan katsina road da kuma club road wato titin da ke daga kwaka- central hotel yana kallon wato wajen yamma yamma haka to nan ne tafawa balewa road a nan turawan faranshi suka kafa sinima su ta farko su ma don jin daɗin kansu kuma su turawan da suka kafa ta sojoji ne sun zo sojoji ne na yaƙi wanda aka ɗauko su da niyyar za a yaƙi nijar republic jamhuriyar nijar idan jamhuriyar nijar ta nuna goyon baya ga ga hitler a lokacin yaƙi to suna samun wurin da za su dan zauna su huta kamar wata club kenan to gurin sai ake kiransa cantonment sinima ɗin cantonment mutanenmu da suke kiriniya su je su kallon fim a wurin ba su iya faɗan cantonment ɗin ba sai ke cewa kamfama kamfama Eh, shi ne suke kiranta sinimar kamfama to
to bayan an gama yaƙi dai aka daina nuna fina-finan a gurin dama don sojoji ake nuna to ƙwarori da suke harkar su suka karbi izinin su ci gaba da yin fim ɗin amma ba a nan ba sai suka buɗe suka kira ta rio to daga baya kuma suka suka canja mata ma wuri suka maida suka canja mata suna ta koma rex cinema rock cinema yawa wanda yake nake daidai gidan mai tangaran take a- a nan kwanan singa Mm.
rex cinema to daga nan kuma sai sauran sinimomin aka aka ta bullo su to amma har 1960 lokacin da aka samu yancin kai daga mulkin mallaka na turawan ingila fina-finan da ake nuna a sinimomin nan fina-finai ne na turai Mm. ba fara haska na indiyawa ba ba a fara haska na indiyawa ba da turawa suka tafi watan oktoba watan goma sai ya zamanto yanzu an bawa dama ba a haɗa bakar fata da faɗar- da farar fata a lokaci guda A a yi sinima kallon ɗin?
a sinima ɗin babu akwai ranaku daban-daban rabawa ake yi rabawa ake kuma ranaku daban-daban ne wani na da alaka da racism din da ake faɗa ba dai- wariyar launin fata to ba dai sa so dai su abun nan amma ba za su hana ka ba abun da suka yi shine sa litinin da, da alhamis na turawa ne amma kudin shiga din ne ake zambada shi da yawa laraba da juma'a na mutanenmu ne shine kudin ike da arha so idan kana son ka zauna kusa da bature to sai ka je ranar litinin da alhamis don ka biya kudi mai yawa kaga bature yau dan dai ka ce ai kusa da bature ka zauna domin kuma mutanen mu eh, wayanzu ba su damu da baturen ba sai su bari sai laraba da juma'a din sai su je to wannan shine tsarin da turawa suka tafi su kwarorin da suke da sinimomin nan sai suka ga cewa ba za ta yiwu su ci gaba da nuna fina-finan turawa saboda dama dan turawa ake nunawa sai suka tunanin cewa ba za su gwada nuna fim din india Mm.
to shi ne suka nuna fim ɗin indiya na farko a kano a watan nuwamba 1960 1960 1960 ana kiran fim ɗin jangai khan Jangir Khan yes, shi ne fim ɗin farko da aka fara haskawa a a nan a a kano nan Kano yauwa nake jin kuma a rex aka nuna shi to
to wannan fim ɗin ya sa an yi ambaliya mutane suka taru Mm.
suna kallon fim ɗin india to kafin wannan lokacin mutanen Kano suna da labarin fina-finan indiya ne suke su da kallon na shi.
tura ba su da shi shi mutumin kano kamar ma kowane bahaushe yana son abun da ake cewa spectacle abin kallo Mm.
za ka gani ko hatsari aka yi zai a yi cincirin do ana kallo ana kallo duk abin da za a yi shi wani abu sai ka ga ana kallo idan ka je kasuwa bakin kasuwa ranar da kasuwa take ce za ka ga mutum ya dan tsaya ina yin wayansu abubuwa za ka ga an taro ana kallo haka ne mutum ko yana zaune a gindin shagonsa da ya ga an taru sai ce wai me ake a can ne aka ce ai Shi bara ni ma sai in je je in kallo.
kallo ko hatsari aka yi a hanya sai ka ga mutum ya yi fakin motarsa wai ya to don ya ga hatsarin saboda haka mutanenmu akwai sha'awar spectacle akwai sha'awar a kalli abu san kallo kawai yauwa to saboda haka da aka ce ana nuna wannan majiki mutane suke da sha'awa su su kalla don a lokacin da aka je da matar ma sai ka ga mutum ya je da matarsa da 'ya'yansa kuma 'yan makaranta ma a lokacin har uniform ake sakawa a nu- a haska wani fim saboda ilmantar da su a sinima din saboda haka sinimar tana da daraja to wannan genkai kan din shine ya sa mutane suka dinga sha'awar su ga fina-finan indiya su kuma da kwarori suka ga haka kuma dama shi kwara kai tsaye ciniki ne kashi to dai ga cewa lalle za a yi kuɗi to shi kenan sai suka sai suka buɗe suka ci gaba da buɗe sinimomi suka ci gaba da nuna fina-finai kar ka manta fina-finan da aka nuna a shekarar 1960 fina-finai ne wanda aka yi su a shekarun rukunin 1950 kamar a ce 1956 Kafin yanci.
57 irin wa- kafin yanci saboda haka da yawa duk fararen fina-finai ne ba kala babu kala to kuma k- fina-finai ne a wannan lokacin da suke cike da al'adu na india wanda suka yi kamanceceniya da al'adun bahaushe kuma dalilin da yasa suka yi kamanceceniya saboda musulunci da yawa daga cikin fina-finan farko-farkon musulmai ne suke yin su a wancan lokaci ai a wannan lokacin musulmai ne ba ba kasafai suka fara suke ake su yan lebanese din suke nuna na gumakan ba ai ana yin na gumakan To, saboda su ma musulmai ne kenan ba za saboda su su ma yadda su nuna- musulmai ne yawwa saboda haka sai suka fara ɗauko wa'annan na- na- na musulun- na musulmai suna nunawa kuma abin mamaki wanda har yanzu mun kasa warware dalili saboda duk wanda za su yi bayanin duk sun mutu Mm.
ba su taɓa ƙoƙarin su nuna fina-finan larabawa ba su labanis su lebanese labanan eh ba su taɓa akwai ma- larabawa da yawa masu yin fina-finai amma ba su taɓa ƙoƙari su nuna fina-finan larabawa su kawo nan ba sai dai na indiya din mun rasa dalilin da isa to amma dai wayannan da suka dinga nunawa suka dinga haskawa ya sa mutane suka dinga sha'awa saboda bahaushe yana son mata masu kyau kuma lokacin matan da ake sakawa a fim din kyawawa ne Mm.
kuma bahaushe yana son ga kyau ga kuma kaskantar da kai sai ka ga mace kyakkyawa ta durkusa eh ga lallabi da take yi ga awarwaro jingim a hannu Mm.
ga kayan wuya ga duk abin da dai sh- bahaushe zai zauna ya- ya ya- ya kirkira na yaya mace ya kamata a ce take to tana cikin fim din indiya haka ne babu kuma fim din da ya fi dukan idan bahaushe ya yi masa raga-raga kamar rani rof mati rani rufmati yawwa fim din hoti ho Mm.
amma ba hoti ho take cewa ba hoji ho ne Hoji ho.
to amma mu kasa mutanen mu hoti ho suke cewa amma hoji ho ne to wannan fim din da waƙoƙinsa sun riga sun shiga zukatan bahaushe sosai kuma ba ma zukatan bahaushe na manyan ba har ƙananan yara Mm.
Ah, misali waƙar da ta yi a cikin rani rumati din na ita has a gar likina taho Mm.
a yara ɗaukanta suka yi suka ɗauki karin suna cewa ina su tubayya ina sarki ko mun je yaƙi mun dawo to duk wanda ya wuce shekara arba'in da biyar a kano ya san wannan waƙar saboda an yi ta a dandali to wannan ita has a- a- wannan rani rumati din shine ya sa wato ya ya- ya kafa ginshikin san fina-finan indiya a zuciyar mutanenmu Mm.
ya zamanto cewa ko makaɗan gargajiya ma sun ɗauki wannan abdi yaron goge ya ɗauki karan wannan waƙar Mm.
ta rani ruf mati ah, wacce ake kira rati suhani to to prof kun dan saka wakan nan ne mutane su ji ta in ya so sai Sai tana prof ba?
ya- ya- a tuna kuma sai prof ya kara bayani
रात सुहानी झूमे जवानी दिल है दीवाना हाय तेरे लिए आ दिल मिला ले दुनिया बसा ले दिल है दीवाना हाय तेरे लिए तेरे लिए ओ रात सुहानी ओ बेवफा मत तेरे
Eh, to prof waka kenan daga cikin fidan rani rufmati rati suhani wannan rati suhani eh, shine wacce abdi yaron goge ya ɗauka Mm.
ya yi mata goge to yana cewa mu goda Allah taro mu goda Allah taro duniya da daɗi lahira da safe inda gaskiyarka duniya da daɗi in babu gaskiyarka lahira da zafi Ju- juya ta yake nan ya juya ta karye ya da- ɗauka to tun daga kan wannan sai aka ga cewa a ashe za a iya ɗaukan karin waƙoƙin indiya a markaɗa su a canja kalmomin a fitar da indiyancin a mai da shi da hausa to duk wayannan da yawa duk aka yi- aka yi ta yin su to wannan shi ya kafa ginshikin alaƙar tsakanin indiya da hausa babu wata alaƙa illa ta a bakin zindiritin nishaɗin hululu nishaɗi ne kawai saboda duk da ku yanzu da kuke da ƙungiyar ku ta bollywood ta menene ta menene za ka ga ba kayan indiya kuke sakawa ba Mm.
ba abincin indiya kuke ji- kuke ci ba Gida- gidajen ku ba surar Gida- indiya kuke yi ba a'a abin da ya hada ku da indiya waƙoƙinsu da wannan tsalle-tsallen da suke yi shi ne kaɗai to shi yasa a- a nazarin wato harkokin sadarwa mass communication Mm.
muke adawa da abin da ake cewa media effect Media effect.
abin da za a ce wai ai sakamakon kallon fim ko sakamakon jin wata waka sakamakon karanta wani littafi mutum ya gurɓace wato kallon fim baya lalata mutum kenan ya zai lalata mutum ai in kaga mutum ya lalace dama can lalatacce ne saboda ai ba shi kadai ya kalli fim din ba da yawa sun kalli fim din shauran duk ba su lalace ba sai shi Sai kadai ya shi.
lalace ba sai a ce fim din ne ya lalata shi ai shi ya lalata kayansa dama can lalatacce ne sai dai a samu ta hanya kuma da za a gyara shi amma ba za a ce a daina nuna mutane wannan fim din ba saboda ba shi kadai ya kalli wannan fim din ba da yawa su ma sun kalli fim din amma su ba su lalace ba Mm.
to shine nake cewa muna adawa da wannan media effect so shi yasa duk wannan abin da ake yi bai dame mu ba saboda muna mun ga cewa kawai nishadi suke Mm.
daga nan da aka ce an daina cin dan wake a Kano Mm.
an daina yin tabani Mm.
an daina cin alala Mm.
ana cin chapati da rice da waye to lokacin ne hankalin mutane zai tashi za a manta da bahaushe lokacin ne za a ce indiyancin ya riga ya ratsa cikin jikin bahaushe amma in dai dan dai a gida kai ba wata waka da zaka saurara sai inda ta kaje ka ta ce halla ya la masha Allah waye da mu amma idan ka ce yau ka fito daga gidanku ka yi mana ka kai muzammil da kake shugaban yan indiya ne sa kayan indiya ka fito kwana ɗaya biyu sai wani ya fara cewa lafiya dai ko an maka san mu ne ni dai ra- ran biki na da na fito da rawanin da rigar kashe gari duk inda na wuce hata yan sanda sun tsaye da ni wannan daga ina to shi ne tambayoyin ne ta amsa Mm. saboda an ga bakon abu an ga bakon abu yauwa to shi yasa to babu wata alaka da zaka ce takamaimai ga ta amma dai ta- ta nishadi ce daga wannan fina-finan suka taso kuma kafin ka ce kwabo shauran fina-finan suka basu suka samu karbuwa shikenan kowa ya iya wakar kuma gwamnati Mm.
gwamnatin arewa daga kowace jiha su suka da assasa wannan to ta yaya kenan prof ya zamanto cewa idan ana shirin rediyo wani shiri da suke kira zaɓi sanka Mm.
ko shirin ba- uwar gida barka da hantsi ko uwar gida barka da yamma ko shirin eh, zaben dare za ka ga cewa za a saka misali waƙar ɗan maraya Mm.
ko za a saka waƙar shata sai kuma a saka waƙar indiya to fa.
to yin wannan ya nuna cewa da ɗan maraya da shata da indiyan daidai suke wani na da alaka da kidan har yanzu professor zaka ji a sauran gidajen rediyoyi ana saka waƙoƙin indiya tun an da wan- daidaita su tun daga wancan lokacin suke suke ba za ka ji waƙoƙin amerika ba a wayannan tsare-tsaren dama waƙoƙin amerika ana yin sunan shi ma request show lokacin request show ne za ka ji waƙoƙin amerika minti talatin an gama da su amma in dai za a yi wani wato zaɓi sanka na hausa to- to dole sai an haɗa da waƙar indiya Mm.
dan wannan nuna ya nuna cewa ai wakar indiyan kamar daidai take darajar su daya ma'aunin su daya da wakokin hausan duk da dai cewa ba ba a san mai indiyawan suke cewa ba to kaga hanya kenan ta farko ta yadda gwamnati ta asasa abin hanya ta biyu ta gidan talabijin Mm.
ta gidan talabijin sai suka samu da aka samu gidan talabijin kamar na ctv da nta sai suka samu mutane kamfanoni wanda suke daukan nauyin yin shiri to daukan nauyin shirin nan yana da bukatar su wanda suka dauki nauyin su faɗi me suke son a nuna a wurin tunda ke filinka ne Mm.
to su kuma da suka cewa mutanenmu suna son fina-finan india kuma akasari masu wannan kamfanin kamar vitafoam da sauransu da farko kwarori ne sai suka dinga cewa a nuna musu fina-finan india a wannan slot din Mm.
kuma dama da daddare ake yi. nake jin fim din farko da aka fara nunawa a ctv sunan shi an ban Mm.
shine na farko na india Mm.
to tun daga lokacin ya zama turan sallah ma har faɗa ake za a nuna gagarumin fim din india a sanar a sanar wani abin biki ne to kaga wannan nuna fina-finan da aka fara yi a talabijin wanda kuma gwamnati ce ta yadda a yi kafin daga baya a fito da tunanin cewa bai kamata a dinga nuna fina-finai na waje ba dole a dinga nuna na gida da sauransu shi ne da shiga cikin zukatan mutanenmu ya zauna takamaimai mata tunda ke ba wani guri suke zuwa ba idan sun gama aikace-aikacen gidansu zama suke yi kawai to sai ga talabijin kuma tana nuna musu wayannan fina-finan kuma labaran da ake yi a cikin fina-finan sai ya sosa musu zuciyarsu saboda fina-finan inda gaba ɗaya su kaf za ka ga ko kishi ne tsakanin mata biyu da namiji ɗaya To, ko kishi ne tsakanin maza biyu da mace ɗaya su ma irin wancan labarin na baya-baya.
tun a har na yanzu ma ko fim ɗin da aka saka jiya na indiya za ka ga cewa dai soyayya ce to wannan sai ya sa matan iyayenmu na gida suka samu sha'awar su ga yaya rayuwar take kuma akwai auren dole Mm.
a da za a ce da yarinya shi ta auruwa ne ko tana son shi ko ba ta son shi ba da za ta yi haka za ta aure shi ta zauna da shi ta shekara arba'in da shi a cikin masifa amma dai haka za ta haƙura Ana biyayya.
ana biyayya saboda iyaye sun ce a yi Mm.
to amma sai ka ga kuma a indiya gashi an tilasta mata kuma sai ka ga murna take yi sai a yi rawa da waka a yi murkina murkina ta yi kuka ta yi mai ka yi mai to wannan yana ɗaukewa iyayenmu mata kewa shi yasa suka shaƙu da irin wayannan fina-finan Okay. To, Profesa, lokacin da aka haska shi wancan Firani Rock Mati, a a baya ana haska fina-finan 'yan Labanan da su Amerika, me ya biyo baya a wannan lokaci kuma? Wajen bangaren mamayar su ne.
ai su nemin ka da na gaya maka su lebanese su suke da ita a wannan nake da har yanzu ma nasu ne sai dai da aka fito da indigenization decree 1973 aka ce dole sai dan kasa ne zai zai samu wayansu abubuwa nake jin eh, wannan ya shafi wannan to sai zaman to lebanese din sai suka samu mutane wanda za su rike abin Rike su musu.
ne eh, kudin ne dai nasu ne dukiyar tasu ce to amma kamfanin ba su suke jagoranta sa ba kuma wannan indigenization decree da aka yi a 1973 shi ya janyo america suka daina aiko da fina-finan su najeriya Wato dokar sai ɗan ƙasa ne zai mallaki irin waɗannan kwarai da abubuwan.
gaske kwarai to wan- wanda suka yi tat- nazarin tattalin arzikin kasa su za su san me yasa abin yasa amerikawa suka daina turo fina-finan su saboda wannan decree din ita ce ta sa american suka, hollywood suka ce ba za su kara nuna fim din su a najeriya ba, kuma har yanzu ba sa yi duk fim din da ka gani na hollywood a najeriya sato shi akai Sato shi aka yi.
eh, ke pirated ne ba wai su studios din ne a a america suka ce a zo a haska shi ba sai dai yanzu kwanan nan naga film house sun samu licensing agreement da some studios a us amma akasari independent studios an wanda ake kiransu independent ba large ones ɗin ba kamar su cbs sony da sauransu suna dan hahaskawa to wannan indigenization decree din shine ya ya ya ya, ya hana indi, eh, su lebanese din su zamanto a ce su ne suke da sinimomin saboda haka sai aka dakatar da buɗe sinimomi nake jin sinimar ta ƙarshe ma da aka buɗe ta ce marhaba kuma ita ma ta la- ta ta lebanese din ce to amma a baya su fina- eh, sinimomin da mutanen mu suka sani shine kamar su plaza da orion Mm, Shi ne ake da cewa Queen.
Oriya.
Eh, no, Orion. Amma Orion na ji suna kiran Eh.
ta ko, but it's Orion. Da da Queens. Uh, Rex of course tintin aka rufe rufe Rex sai kuma Palace wacce ita ma ta zama ta zama asibiti da Palace din aiku duddufi ne wurin To, shi wani kwara ne ya je ya roki alfarma ice da Allah ba shi dama ya ya- ya yi sannan kuma of course akwai El Junior wacce ta kone a lokacin da nake jin ake nuna the Ten Commandments to.
Ah, ta kone kurmus saboda projector din ya kama wuta amma sai aka ce wai ai a lokacin saboda ana nuna fim din annabi Musa shi Duk ba ya sa haka bane.
ba haka bane Sensitive.
projector din ne ya riga ya kone ya ka- kama kuma da katifu ake tattoshe wasu gurare to katifun sai suka kama wuta suka dinga faduwa akan mutane
Profesa, me kake ganin shi ya ba fina-finan Indiya nasara a yankin Arewa mu nan misali?
A'a, wannan alakar da ake gani kamar matanmu suna ganin abin da yake faruwa inda abu ne wanda yake faruwa a rayuwarsu an musu auren dole ba yadda za su ko mace tana zaune da mijinta shekara da shekaru sai ya samu kuɗi ya arziki kawai sai ya ce zai je ya mata kishiya to wannan duk suna abin da suke jikon da yake cikin fina-finan indiya kenan shi yasa suke son su takamaime fina-finan da aka yi su tun daga lokacin da aka fara nuna mana fina-finai har kafin zuwan ah, amita bata Mm.
saboda manazarta sun yi ittifaƙin cewa wanda ya lalata fina-finan indiya amita bata ne Lalatawa, Profesa.
lalatawa ya- ya gurguza su ya karya darajar fina-finan indiya Haka masana suke faɗa.
haka masana suke fara To misali me yasa kenan Prof?
saboda shi da ya zo amerika ya koma shi so ike ya nuna cewa shi ma ya iya yadda amerikawa suke shi sa suka sa masa suna the angry young man Angry young man.
to to ai angry young man din fina-finan shi na farko farkon za ka kullum fuskarsa a daure so yake kullum fina-finansa na farko farkon ai crime ne fada ne faɗa, harbe harbe da abun nan da da- da race car race Bindiga da irin, waye.
eh, yadda amerikawa suke yi a gurguje so yake ya kwaikwayi a american saboda haka mu- mutane da yawa masu nazarin indiyanci ko kuma films din india sun tsaya akan cewa an ja layi daga lokacin da amita bachchan ya fito ya fara yin fina-finai to daga lokacin darajar fina-finan india ta yi kasa a wajen nazari amma professor a gari kuma mutane suna ganin amitan nan babu kamar sa ya yi zamani ya ya burge su ya yi kaza ga kuma abin da bincike yake nuna eh to bincike daban kuma kasuwa daban shi amita bachchan ai ba zai damu ba tun da ke kasuwa ya riga ya yi kasuwa ya riga ya samu abin da yake so to amma dai in dai ka ce kana son ka nemo abin da zaka kirawo inganci quality daraja karbuwa fim din da bature ma zai zauna ya kalla ya fahimce shi to fina-finan indiya su ne suke na farko-farkon kafin amita bachchan abin da ake kira pre amita bachchan sannan sai post amita bachchan kafin amita bata da Kafin- bayan amita da bata bayan amita batam ai wanda suka zo bayan amita batam din ma sai suka fi amita batam amita batanci din
kamar su kenan prof Well, ban san su amma eh, doom akwai wani film doom Doom.
yau wato shi jarumin da ya fito roshi kike ko wane ne dan Eh, riga ni ba san ba Roshi.
sanin sa kusan tsirara ya fito to da ga yanzu fina- kwanan kwanan nan ma an yi wani american an nuno shi tumbur ya fito ba yau wato ai amita fitam shi ba zai wannan ba to kaga ai da aka ce ya lalata darajar fina-finan india ana ganin kamar ya kauce daga nuna al'adun india ya koma kan na turawa so yake burge turawa kai tsaye yake sato fina-finan india amma America.
professor akan wannan gabar na kula idan muna kallon awards haka na india suna matukar bashi girma kuma amita bata
ai ko ka so shi ko ka ƙi shi dai shine dai ya riga ya fito da fina-finan na duniya ta san da su to
ko ka so shi ko ka ƙi shi wancan nazari ne na 'yan boko wanda abin duk bai dame su ba amma eh, in dai ka ce fim din inda ne to shi ne amita bacham din ne to amma kaga lokacin da aka yi ah, slam dog millionaire slam dog millionaire ai wanda ya fara wato ya fara wofantar da fim din shine amita bacham din ya tsani fim din saboda bature ne ya zo ya yi shi Mm.
kuma wanda suka yi din ma indiyawa ne a a fatar su amma ba a zuciyar su ba saboda ba a inda ma aka haife su ba a nika jin ko a uganda ne ko a kenya ne aka haife su wanda idi amin ya kori iyayen su din suka koma ingila da zama shi tunaninsa mai isa ba za a zo Ingil- a indiya a yi a neme su a yi fim din ba kuma sai gashi da aka yi shi ya zamanto labarin ma ai ba indiya ne ya rubuta shi novel ne daga shi aka mai da shi fim to amma da yake an suranta shi a, a, a, a fim sai suka ɗauki rawa da waƙar suka sa can ƙarshe inda ba za ta kawar da mutane daga gundarin ma'anar labarin ba sai ya samu karbuwa duniya ta karɓi aka ba su uh, oscar award da sauransu wanda shi amince bai taɓa samu ba to ya za a ce wa'yansu sun zo daga baya sun yi fim dandana shi ya yi fim sun fi bila adadin kuma ba wani wani hollywood ya taɓa kiran shi award amma shi su kuma gasu da sun zo sun yi fim ɗaya tal sai su samu amma sun riga sun samu so bai- bai bai so fim ɗin ba ko kaɗan bai ji daɗin fim ɗin ba Professor uh, uh, ya taso da manya-manyan jarumai irin su Dramendra, irin su Rajesh Khanna da dai sauransu. A a wancan lokaci irin wannan abin da yi ne na sauka daga layin al'adu ya fifita shi da sauran jaruman kenan.
ai kwarai da gaske in ka ga- misali shole shole ai fim wajen hudu ne ya tattara su ya haɗa su wuri ɗaya kuma actually uh, the, the, the seven samurai daga daga abin nan japan fim ɗin japan ne ya Seven ɗauko- Samurai.
eh ya zo ya haɗa shi ya takuɗa shi ya ɗauko na wannan to wannan kwaɗan Shola da- sata fasaha ce kenan?
ai shi amita batan abin da ya kware da shi kenan kai shi isa ake kiran fina-finan indiya daga lokacin da abita batan ya fara yi ake kiransu uh, masala Masala.
misali kamar kwaɗa kenan saboda za ka ɗauki fim ɗin inda guda ɗaya sai a ɗauki fina-finai na turai wajen guda hudu ko biyar a cakuɗa su a fito da fim ɗaya To, kuma sun ce su a gurin su ba wani abun nan bane ba wani wani abun kunya bane sun yadda suna yin haka kuma ba wanda ya sai hana sun ce su ba za su daina ba na fahimci kamar masala din ya fi kawo musu kuɗi ma idan sun yi shi.
da kwarai ai mutanen kari suna so ba kuma su kaɗai ba har indonesia da ma- eh, malaysia duk ana son su borneo duk inda dai yake akwai gu- gungun taron mutanen da suke suna da alaka da indiyawa suna bukatar su akwai masu yin fim wanda ba a san su ba wanda kuma su turawa sun fi son su To, ɗaya daga cikinsu wanda ya shahara dan tsananin shaharar sama sai da aka bashi honorary oscar award kuma shi kadai ne bayan din da aka taɓa yi wa haka to ana kiran shi satyajit ray satyajit ray eh to amma shi ba da hindu yake ba da telugu irin Yaren southern Telugu.
eh ya southern indian yake to labaransa shine labaran da aka kira su intellectual na yan boko su da irin su bangaren su jarumin na rajuna kant na yanzu kenan Eh, ba waka ba rawa ba komai labari ne na rayuwa ta, in- ta, ta, ta, ta talauci ko kuma wani intellectual ne ya, ya gama jami'a ya rasa inda zai samu aiki saboda haka ya zai yi rayuwarsa irin wannan abin da turawa suke so saboda haka yanzu a university of california los angeles ana nazarin satya chitray ana nazarin fina-finansa ana yin festival nashi amma ba wanda zai tsaya ina wani fim din nazarin wani amintaba cham da sauransu saboda ba sa ganin su kamar matsayin intellectual suna ganin su kamar an yi su ne don populist market don kasuwa don mutane Nishaɗantarwa.
eh nan nishadantarwa amma ba don ka zauna ka yi nazari ka fahimce su ba to mu a nan ba a ma san satya ray din ba ni ne na fara nuna fim din satya ray a jami'a saboda muna koyar da film studies Mm.
so uh, muna nuna fina-finai na duniya daban-daban Mm.
mana inda mun tashi nuna irin na satiya jirgin din muke nuna ba na amita bacan din mun suna son su gana amita bacan su je kasuwa su saya amma in dai a class ne muna nuna musu na irin satiya jirgin din to irin wayannan fina-finan ba su da tasiri a wajen mutane saboda ba su san su ba wanda suka sani dai su wannan su amita bacan to yanzu kuma an samu wanda suka fi amita bacan amita bacanci din ma barna kenan barnam a to tsirara suke shi amita bacan ai ba zai taɓa yi barale baka ma ka sabai ma za ka ga ya rike hannun mace ko ya rungumi mace ko yana dai kokari ya, ya, ya, ya, ka- ya kare kansa duk da dai cewa amerikancin yake ɗaukowa to amma yanzu wa'annan na, na, na yanzu takamaimai wannan ni da ban san shi sosai ba amma na ga wata waka ta sa wai don matale ko don matale matale ritik roshan to to kaga wannan ai kusan tumbur ma suka fito mata daga mazan han matan sai ka ce madonna haka to inda- prof kwa- kwana biyu baka ga fina-finan zamanin ba ne
ai nake jin gaba ɗaya a rayuwata fim ɗin india wa ɗaya na taɓa gani To.
shi ma dan dai kawai dai in ce na gani Mm.
wani wai shi ko nambatan ne ne ne Nam- Eh, an dai rubuta nambatan a jikin rigarsa kamar ta yan bal eh Eh, do- nam- shi kenan amma wai in zauna an ga fim ɗin india daga farko har ƙarshe babu amma za mu yi nazarin eh, abubuwan da suke faɗa script ɗinsu narrative ɗinsu structure ɗinsu acting ɗinsu camera angles da komai wannan duk Allah ya ba su sun iya Mm.
amma ba, ba, ba, ba sanin su ne ba saboda ba, ba su damun ba ko kaɗan.
haka ne To- to misali a wancan bangare akwai wasu mata da aka ware su ma sun taka wata muhimmiyar rawa kamar irin rawar da su amita bacan suka taka kenan tunda na ga duk fim din su zaka sai an sako mace jarumi jaruma jarumi jaruma ba sani ba ko bincike ya kai ga haka prof Ai, bu- ai ginshiƙin fim ɗin India dama shi da ake cewa emotions Mm.
abin da yake ɗarsasa zuciya abin da yake tayar da zuciya kuma ba abin da yake tayar da zuciya kamar mace Mm.
saboda haka dole ne tun farko tun daga ko su suna rin rufmati ɗin ai soyayya ce Mm.
dama su akan soyayya suka gina abun nan ɗinsu saboda wani littafin su da suka samu ko ramayen ake kiransa ne ne wani da ya tsara musu yadda ake ya kamata su yi littafi ne suke bin shi kamar bible kamar qur'an suke bin shi a matsayin yadda ake yin tiyata yadda ake eh, wasa akwai wannan soyayyar tsakanin mace da namiji saboda haka ban san sunayen matan da suka yi tashi a wancan lokacin ba amma mawaƙan ne da mawaƙi da na sani wacce ta fi kowa tashi ita ce lata banjaska da ita da kanwata kuma ko Lata, Eh, Aisha Bosman.
Aisha bai to wato su ne suka fi abin nan. amma matan dai dole ne ba yadda za a yi kai fim din India baka haɗa mace da namiji ba kuma baka haɗa muryar mace da muryar namiji ba wanda ya sa yanzu ko talla ake yi a gidan rediyo Freedom ko Dala FM sai kaji an ce muryar mace da muryar namiji suna tafiya suna tattakawa sai an saisaita professor ka yi maganar cewa amita bacci ne daga cikin ko kuma shi ne fara kawo sauyi a fina-finan india aka sauka daga layin fina-finan al'adu aka hau na tura professor menene sirrin ne ba ma india ba a ko ina za ka ga kowa so yake siya kwaikwayi bature
to ai in ba kwaikwayo baturen ai ba amita batam din ne ya fara ba kafur ne ya fara kafur eh saboda su fi- fi- fina-finan nasu shi kafur ya Raj kwai- Kapoor kenan?
eh raj Kapoor ya kwaikwayi charlie chaplin wani american actor wani dan gajere da dan mustache haka da hula Da gashin baki mai malafa da- da gashin baki eh, da da kwagira hannunsa haka yana calikanci to akasari shi ma irin wannan calikancin yake yake bi saboda haka ba amita bacham ne ya fara ba amma fina-finan american da indiyawa suka kwafa daga wajen 1910 kamar wajen 1910 1910 farkon farawarsu har zuwa 1940 zuwa 50 sun alaka ne akan abin da zaka ce na boko na abin da ke shafar kwakwalwa na shafar tunani ko kuma abin da aka ɗauko shi daga literature sai sun bari sai amerika din sun ɗauko abin su daga adabi sun tsara fim su kuma sai su ɗauki wannan su Sai su kwakwaya kwakwaya.
Eh, sai su kwakwaya sai su ɗan jefa rawa da waka saboda shi ba indiya rawa da waka addini ne a wurin shi a temple a masallaci ake koya maka shi ma saboda haka dole ne su haɗa rawa da waka saboda abu ne wanda yake na rituals ɗinsu na yin abubuwansu na ibada na bauta shi amita bacan abin da ya fito da shi abin da ake kira populist theater populist cinema wato kaso abin na kasuwa su na farko farkon da suka yi uh, turawan da suka dinga kwaikwayo turawan sun kwaikwayo abin tura da yake kwakwalwa ne yake na tunani ne na- na nazari ne wanda kuma sai shi kansa mutumin da yake ya riga ya san na turawan in ya ga inda din Shi zai iya ganewa.
eh, zai iya gane alakar shi a mita bacan abin da ya kwaɗo ya dinga yi shi yasa fina-finan ake kiransu masala masala eh, zai ɗauko wancan fim ɗin amma ya fi ɗauko fina-finan ɗin da suke da gwabzo da taratsi da masifa da rikici.
faɗa Eh, saboda a tayar da hankali kamar su Amma- shole din da yawwa to to wannan gwamutsa-gwamutsan shi yake ɗaukowa ya haɗa ya yi saboda haka shi shi ma gada ya yi amma ya sai canja alƙiblar abin to har zuwa amita bacan turawa ba su damu da kwaikwayar da indiyawa su- eh, indiyawa suke na fina-finansu ba suna ganin ai abu ne mai kyau Eh, tunda su ake kwaikwaya.
su ake kwaikwaya Za a to da ɗaukaka amita su.
batam ya zo ike wannan cakuɗe cakuɗen sai kuma su ga cewa abin da ya zama aikin banza saboda haka me yasa ake son bature saboda labarin su tsararre ne labarin sa yana da ma'ana labarin sa yana da kan gado labarin sa yana ya nufi kan wani guri wanda zai ɗauki jigo na abin da ake cewa the human experience rayuwar ɗan adam bari an baka misali commando fim ne An- Arnold Schwarzenegger.
na Arnold Schwarzenegger. fim ne wanda bai da wata bai- in ka dube shi da kyau harba harban banza ne za ka ga mutane wajen goma suna harba mutum ɗaya amma ko ƙwarza ne bai ba amma shi ko kaga ya harba wani sai ya mutu sai ya mutu amma mai labarin yake nuna labarin yana nuna kaunar da uba yake da shi ga yarsa ana son ya yi wani abu ya ce ba zai ba sai suka zo suka sace yarsa saboda kaunar da yake wa yarsa shi ya sa ya je ya yi duk abin da zai yi, har ya nasara to ai kaga wannan simple labari ne na soyayya terminator na shi ma ana schwarzenegger din in kana neman fim da ya nuna tsabagen kiristanci to in ka samu terminator ka gama terminator saboda sunan jarumin a terminator john connors idan ka canja sunan shi jc ya yi daidai da jesus christ kuma daga nan daga, daga duniyar gaba ya zo daga zamanin gaba ya zo daga future kenan ya zo don ya ceci dan adam inda kuma abin da ake ganin cewa jesus christ zai kenan ya zo ya ceci dan adam mahadi zai zo ya ceci dan adam duk da irin masu ceto za su zo su ceci dan adam saboda haka kir- fim ne na kiristanci amma sai aka lullube shi a cikin wani abu na harba-harba na duke-duke. To irin wayannan iya ba da salon ba da labari yasa ake ganin kamar bature ya riga ya- ya yi zarra kan wannan shi yasa kowa ake kokarin ya kwafe shi amma babbar amma akwai mutanen afirka da yawa da suke fina-finai wanda ba a san su ba Mm. kuma masu ma'ana sosai makwa kamar gaston kabore da yake so a burkina faso kamar usman sambani da yake senegal kamar suleiman sisse da yake mali duk wayannan suna yin fina-finai masu ma'ana wanda suke sun alakanta kansu ga afirka da afirkanci amma in ka ce za ka nuna mutane ficewa ma za su yi.
to professor kayi maganar kwaikwayon indiyawa da kwaikwayon turawa da indiyawa suke akwai abin da ake cewa copyright haƙƙin mallaka hakan bai taba haɗa rigima tsakanin indiyawa da turawa ba tunda satar fasaha akai turawa su ce ba su yadda ba sai sun nemi haƙƙin su ka satan mun fasaha ta in ma sun ce ba su yadda ba me za su yi ba wani abin da za su iya yi dan ba fina-finan ai ba in- a america ake sayarwa ba sun san ana yi amma ba yadda za su yi kamar mu ma nan ne ai kusan duk fim din hausa da ka sani an sato wata basirarsa daga indiya ne amma ba abin da za a yi dole a haƙura sun haƙura sun bari sai dai in ya je can wanda ya san nasa ne ba zai ɗauke shi da muhimmanci ba.
ai yana da ɗaya daga cikin dalilin da yasa ma muke tsoron mu ɗauki fina-finan hausa mu je mu haska su a america saboda copyright issue ba yadda za a yi ka ɗauki fim ɗin hausa kowaye ya yi shi ba tare da kaga wani abu da aka sato na indiyanci ba to kuma ba za ka ɗauka ka kai wannan abun abin da ake cewa international arena ba ka kai shi berlin film festival ko ka kai shi cons da ke a- kasuwar fim ta duniya eh ka je ka ce wai za ka nuna wai fim din hausa a zo a ga indiyanci ne akwai yaro da yake koyar da hausa a wata university jami'a a iran a tehran ya ɗauki fim ɗin hausa ya nuna shi a allo don ya nuna wa ɗalibansa yadda hausawa suke ta suka ce ya cire fim ɗin ana kallo ana kallo suka ce cire shi wannan ba fim ɗin hausawa bane ai mun san hausawa daga anthropology daga geography daga ba ilimi da wannan makaranta.
eh wa'annan ba hausawa ba ne kuma sai suka gaya masa ba sunan fim din indian da ya kwai- aka kwaikwaya a fim din hausa ya turo min wasiƙa ya ce don allah yana son a bashi fim din hausa da ya nuna tsabaken al'adun hausa muka kasa samu a wannan lokacin babbar magana akwai tambayoyi profesa da ake ta turo amma masauraro lamba za mu bayar profesa zai dawo mako mai kamawa ka iya rubuto wasiƙa ka a takarda ka kawo mana freedom radio ko kuma ba da lambar waya a turo saƙo amma ga wani a gurguje assalamu alaikum ina gaisuwa ga gwani na role model ɗina a profesa kenan abdullahi uba adamu ya ce tambaya ta ita ce tsakanin indiyawan da da na yanzu su wane ne suka fi kama da hausawa daga umar isa salihu dan dago ba za ka ce kama da hausawa ba saboda ai ba indiya daban yake ba haushe daban yake a sura ma a tsari sai dai in kana nufin kama da kuma wai irin kamanceceniya na al'adu da wanda muke magana a kai amma wani abu da zai ba abokina shi wannan wanda ya aiko wannan tambaya mamaki shine a Eh.
indiya din a ƙauyukan indiya akwai hausawa to mazauna mazauna hausawa tsintsirintun tsabagen hausawa akwai suna da ake basu idan na dawo insha Allahu sati mai zuwa dan faɗi sunan nasu wa'inda suka tafi aikin haji ne tun da shekara da shekaru lokacin a ƙasa ake tafiya da suka gama aikin hajin suka bi indiyawan suka tafi can indiya ɗin suka tsauna suka yi auratayya da indiyawan ɗin har aka samu wannan kabilar to profesa me za a kira su hausawa ko indiyawa a akwai sunan da suka sa su na manta Eh, sunan kam, ne.
okay.
Eh, amma akwai sunan da suka amma yaran su fa indiyanci suke yi amma da aka tambaye su sa suka ce su asalin su hausawa ne amma fatar su ta canja gashin nan na kai ai ba kowane ba indiya ne yake kyakkyawa fari tas ba kamar ba kowane ba fulatani ne yake fari ba Eh.
akwai fulani da suke baki kirin ana kiran su sullubawa Eh.
ko sullul sullube saboda fatar ba- baka ce to saboda haka su ma indiyawan ba kowanne ne yake da hanci zaira yake da baki dan siriri yake kyakkyawa ba akwai munana akwai baka kirin a cikin su to saboda haka ba za ka iya gane bambancin tsakanin wannan asalinsa ba afirke ne ko wannan ba indiya ne ba sai dai a gashi shi gashin ba inda a kwance yake namu kuma a cikurkuɗe yake to amma akwai akwai su kuma sati mai zuwa bai Allah in na dawo zan kawo maka sunayensu da kuma website din ma za ka je ka same su ka ga da karuwa to ban sani ba prof mu dan amsa tambayoyi ko da Sure.
ko kuma mu amsa wayoyi ko da Insha guda Allah.
biyu ne ina so uh, da mun gama ne muka yi satuttukan da zamu yi mana program sai kuma daga baya mu ware lokacin da zamu amsa wayoyinku amma bara mu ji wane ne a layi alo assalamu alaikum alaikum salam da muke tare
saboda mutum bai suna na ya hasa kuma profesa ne mabarkar haka.
baka da yamma Profesa wani abu da yake faruwa kamar a waƙoƙin India.
na'am Dan da yawa zaka ji irin waƙoƙin misali kamar abin da irin wajen zaka ji muna bin waƙoƙin kamar da Hausa ma muke mu ba mu san me suke cewa ba amma kuma waƙoƙin nan zaka ga wasu abubuwan da yawa an ce ko akan bauta suke ko abin da idan gaskiyan nan Na'am.
idan ke so farfesa da Allah ka dan yi mana karin bayani akan irin waɗannan abubuwan Allah ka mai da ka gida lafiya abin amin To, mun gode.
eh, karka manta cewa fa ka da nace akasari fina-finan indiya duk wannan rawa da wakar da suke ci su a wurin su addini ne saboda babu mamaki idan a cikin waƙoƙinsu sun riga sun hada da wato eh, biyayya ga wani allansu da suke da shi nan suna da allolin da yawa saboda haka ba mamaki idan a cikin waƙoƙinsu a cikin kalmomin waƙoƙin sun haɗa wani abu da bautan gumaka shi yasa nake jin wayansu yan fim wanda suke sha'awar su kwaikwayi indiya din wanda kuma Allah ya ba su basira sanin indiyancin sukan zauna su tace su ga cewa waƙoƙin da za su ɗauka su yi an mai- an tsaya ne tsagwaro akan soyayya Mm, akan wannan gaba profesa na taba jin ka kana yin wani bayani akan wata waka da aka yi ta a sinima yara suka laɓe a sinima suna sauraro Allahu Allahu akbar har har har mahadi din nan zan so akan wannan gaba watakila zai daidai da bayanin eh to ai ita wannan wakar daga ita has a har lik na taho ne wanda aka dauko daga fim din Rani Rupmati inda aka yi- take fitowa take waka take cewa har har har Mahadev Allahu akbar to mu a nan sai muke cewa har har har Mahadi Allahu akbar saboda mun san Mahadi Mahadev ita Mahadev take cewa Mahadev kuma wani gunki ne wani wani abun nan ne wani allan su ne saboda allolin nasu suna da yawa su komai sai su yi mashi allah Eh.
rana ai mata alloli duk dai ire iren su saboda haka mahadev tana cewa ai actually abin da take cewa wannan har har har mahadev din daidai ike da fassarar da allahu akbar To.
mahadev din allahu kenan har har har akbar din kenan To, ɗaukaka ɗaukaka ga mahadev tashin hankali.
mu kuma wannan ɗaukaka ɗaukaka ɗaukaka ga allah to ta saka wannan ne saboda eh, janyo hankalin musulmai su su abin da nake jin ita kanta ma fim a fim din kamata a ce musulma ce dan fim din kamar na musulunci ne to amma dai da yake kasan yadda rayuwar tasu take dole dai sai an yi wake da shinkafar da aka saba yi Eh, Prof.
to sun yi wasu ma wake da shinkafa dole sai ga an hada da musuluncin kuma an dan ko gumanci gumancin an dan wuro amma mahadev ba mahadi take cewa ba mahadev Allah Da su kuma da suka fasara wakar ta ta nan mutanen mu sai suka ce har har har mahadi.
mahadi suka sani Mahadi.
saboda sun san mahadi mai dogon zamani sun san Eh.
mahadi zai zo ya cece su Eh.
to saboda haka su mahadi suke yi wa ba mahadef ba to kuma Allah dai da- da da zuciyarka ike ike Gaskiya ne amfani da ita Professor. Bara mu ji me waya ta gaba. Hello, assalamu alaikum.
Salamu alaikum.
Alaikum salam da muke tare.
To alhamdulillah Profesa ina maka fatan alkhairi sunana Aminu Kunya Jaya.
To a gurguje.
Alhamdulillah.
Wato ranka da ni tambayar da nake so in yi musamman ga masu wa misali wannan fina-finai da suke ɗauko suna makamanta shi da misali irin namu na yanzu da ake yi. Shin wani irin kalubale ko kuma wace ɗabi'a ce su suke ɗauka suke ɗabi'antar da shi da wannan fina-finai su da suke ɗaukowa da waɗancan kuma da waɗannan namu na yanzu da ake yi. Shin wani irin ƙarin jan hankali za ka yi mana misali kamar yadda su suke ɗauko wani abu daga can su zo nan gurin su Ka- kana sa ji mana.
ban sani ba- akwai wani ka yawa kamar wannan kaga allolin da suke faɗa akwai wasu da yawa da nake ji ana wannan din su kuma kaga ana sa su mutane kuma suna da cewa kaga bai san amfanin wannan abun ba A gurguje a takaice a- Allah mai da kai gida lafiya a tashi lafiya amin amin Ban sani ba nagode.
Prof ko ka gane tambayar. Da Allah mutum zai tambaya me kaza ina kaza ya ake kaza shikenan.
amma nake jin shi yana yana jawo hankali ne ga cewa ana sa nau'i na bauta wanda kuma ba To a san ai ai kalmomin su ba.
professor wanda bai gane professor shi ya zo ya bayani ne.
Mm.
Shi kuma so yake kai jan hankali.
A Wa'azi to wa'azi.
ai ba aiki na bane Professor ba wa'azi ya zo ya bayani. Shi Eh.
ya zo ya faɗi ina aka shiga me can me can.
su da yawa ma yan fim din ma ba sa son abin da nake yi. da yawa rigima muke yi da su gani suke kamar mu hasada muke musu ko kalubale muke musu kuma ku ba ruwanmu da abin da suke yi duk abin da dan fim zai yi ko ko ya yake ne dole mu yi nazarin sa ko ya so ko ya ki Za a yi kuma dole mu nazari.
faɗi ra'ayi za za a yi nazari in mun wabi da turawa ne suke yi su Brian Lakin Matthias Crane Kaman McCain duk su suke zuwa suke yin wannan nazari Talatu kenan.
eh to sai da Kaman aka McCain.
shiga cikin wannan masifar eh, tashin hankalin ne suka daina zuwa sannan mu muka muka ci gaba da yi haka ne bara mu ji waye Da- duk wanda zai tambaya da Allah me kaza a takaice kawai halo
abin da nake so na faɗa wace ce shi ne Maryam yar hajiya kamar Salman Khan Kan- kanwar Salman Khan to ki daga murya
ya ma'adan Allah wani satin nan da ya ce zai dawo Mm.
ya lissafo mana sunayen wasu daga cikin goma saboda saboda idan aka sa ta waka zan yi kokarin kiyayewa to Maryam yar Hajiya kanwar Salman Khan wannan tambaya ce mai ma'ana prof tana cewa sati mai zuwa idan za a zo wai da Allah a lissafo mata sunayen gumakan India ta san su saboda ta kiyaye Eh, ai ku za ku kai za a tambaya saboda ku ne ku ne yan yan Bollywood to za a za a yi Za a fara- za a tuwo ai- da su.
ai ya kamata dai.
insha Allah halo assalamu alaikum
hello salamu alaikum aminu alaikum alaikum assalam salam
alhamdulillah suna na Hadiza Azawa da wato kuma ina yi kursu da barka to a gurguje
to alhamdulillah ni kan da ka ita ce na'am
Mhm. ya salam ta kubci to mutane dai da alama suna da tambayoyi da zasu yi prof za mu ba da lamba a ƙarshen shirin nan kuma a iya rubuto takarda a kawo mana nan freedom radio domin mako mai zuwa mu karanta halo assalamu alaikum
assalamu alaikum alaikum salam alaikum salam
ina wa farfesa barka da zuwa mai gida mai albarka barka ka dai
mai magana salisu mako suna kira daga nan ba na'am
wani farfesa tambayar da muke so in yi na'am kamar yanzu zamani da ya zo ake fassara fim ɗin indiya da hausa na'am kalmomin da hausa suke fassara har ainihin gundarin indiya fim ɗin suka yi shi ko kuma akwai wani abu da suke saka fassara da ban da sani ba alamar yake gida To, prof da wannan ai buzo dan fillo za a tambaya saboda buzo dan fillo shine wala Allah dai prof aka kawo mana shi shi ma nan eh to wannan wani lokaci sai sai a zo da shi amma buzo dan fillo shi yake yin fasarar saboda haka shine ya san ya iya indiyancin ya iya sanin ya zai canja wayansu kalmomi su yi daidai da na nan neme shi Da nan.
kwanaki ban samu ba amma dai Eh.
tun daga prof prof yana da alaka da shi aka kawo mana shi to shi kenan Eh.
ai mutumi na ne Mm. Profesa ga wani sako yake cewa a madadin Akshay Kumar fans Nigeria. Mune Profesa barka da zuwa karkashin jagorancin Usman Solo.
alhamdulillah Wato shirin nan da ake ya jawo jarumai jarumai sai a ce Shahrukh Khan ga magoya bayansa masu sansa, Amita Bachchan ga masu sansa, kowa za ga akwai shugabanni.
kamar da yadda ake yan bal To haka su ma a ce nan ko Ro- Rohalho yake ko wane ne Ronaldo?
eh akwai yana da mutane Masi ko Masi ko Messi.
mene? eh da Dorog ba duk wayannan an ce su ma suna da to waɗannan ma mutane Indiyan duk su ma suna da abin nan.
alhamdulillah Eh masha Allah. Eh akwai Iliya India shi ma shugaban kungiyar Bollywood ta Kano shi ma ya turo da sako ya ce yana yi wa prof barka da zuwa. Eh a gurguje dai babu lokaci za mu yi kokarin tattara ina mu ina mu amma bara mu ji waka ko da ta rabin minti ce, sai mu dawo.
दुख भरे बिन भीतर भैया तब सुख आयो रे रंग जीवन में नया लायो ओ रे दुख भरे बिन भीतर भैया तब सुख आयो रे रंग जीवन में नया लायो रे होए होए दुख भरे दिन भीतर भैया भीतर भैया
To duka dai a cikin shirin duniyar Bollywood salam na yi wa prof barka da zuwa shin wani tasiri ne mafi girman tasiri da fim ɗin India ya yi ga Hausawa daga Ado Alfantiki.
baiwa masu yin fina-finan hausa abin dogaro su masu yi fim saboda kafin wayannan fina-finan inda din su yi wannan tasirin fina-finan da ake yi na drama ne na, na, na talabijin na su dan haki da sauransu to tasirin shine yanzu an samu industry an kafa ta wanda yake da yawa suna samun ah, abinci a Abinci.
ciki Eh.
Uh, Profesa wace shekara India suka fara fim daga Muhammad Taylor?
na manta amma kake jin kamar 1913 ne ko wani abu idan kwanakin baya suka suka suka yi nake jin bikin cika shekara ko ɗari ne dai da da- da yin fim Mm. Ina ji kamar shekara ɗaya da ta wuce ne ko biyu.
eh kwarai kwarai to bari mu ji waya ta kusan ƙarshe halo salamu alaikum to ta katse ita ma ga sakonni suna ta shigowa salamu zamin a madadin fans din sony diol muna masa barka da zuwa allah mai da shi gida lafiya daga shugaban yan sony diol alibos amin amin na gode kwarai professor haka ta ganin mutanen na ina za su zama sababbi a gurin ka baki baki eh ai abu- abu ne wanda yake yake yake da ban sha'awa saboda zan dan tafi J- Berlin Germany insha Allah August 5 August amma za a yi wata festival da ake kira Water Music Festival ran takwas ga wata to a lokacin da aka ce in zo in yi bayani akan duk waɗannan yadda indiyanci ya riga ya ratso cikin rayuwar hausawa a matsayin indian diaspora wato inda indiyanci yake amma babu indiyawa sai tasirinsa eh sai to a nan kano a- an yi wannan kuma wannan ma a fim ne kadai a- a ghana bautar hindu suke yi a ghana in gaba ɗayan addini ma suka ɗauka na hindu ɗin saboda su suna ganin tsafin da mutanen indiya suke a fim ya fi ƙarfi sai suka watsar da nasu tsafin suka ɗauki na hindu suka zamanto hindawa to suka kafa professor a masallaci.
nan fim bai canja mutane ba kenan kamar yadda kuka ce ko ba kuma na jin fim ya mutane?
canja ko kaɗan Ba- duk wani wanda yake sha'awar duk wannan su masu son diol diol ɗin nan da waye da waye ka tambaye su me suke ci a gidansu tafati da zai suke ci ko kuwa tuwo da miya kuka ne suke ci kai me kake ci a gidanka tuwo ne prof kuma da To, babban riga nake a yau to ba shi kenan, ai ba wani tasiri illa iyaka kawai nishaɗi ne ai a watsar da shi Mm, mm, gaskiya ne to ina ga bara mu ji waya ta ƙarshe ga steven a kai na lokaci hakuri sauran mu minti ɗaya halo salamu alaikum Hello, salamu alaikum.
a gurguje cikin sakan ɗaya
Yau to Habibu Ajara ne da daman ni tambayar da nake so na yau sai sa ita ce wai me yasa Indiyawa suka fi gina akan fina-finan su akan soyayya da bauta haka da suke nuna wanda ita ce tambaya ta ku tashi ba an same da shi da lafiya.
to mun gode kwarai da gaske abin da ya dame su kenan soyayya soyayya da da kuma bauta bautar eh, abin da ya dame su kenan ba ka ganin su amerikawa ba su damu da soyayya sosai ba ba su damu da bautar sosai ba dalilin da yasa saboda su sun fi mai da hankali abin da akan abin da ake cewa the human condition wato rayuwar dan adam matsayin dan adam haka ne to professor ina ga sai salama da wasu sai kuma mako mai kama idan Allah ya kai mu to jama'a assalamu alaikum To wasu sauraro za ku iya turo mana da tambaya domin mu mika prof mako mai kamawa akan sifili takwas sifili bakwai sifili a kuma bara mu faɗa da turanci 35896727 070 35896727 Ah, sai ku neme mu ko kuma ku turo mana a rubuce 35896727 ah, bayan an sa 070 kenan mu kasance a mako mai kama idan Allah ya kai mu.
Mun yi kira ko a ina kuke.